بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ci gaba da karatunmu na littafin awa'iqul talab ibn barjas rahmatullahi ta'ala alai za mu tashi ma'afidi na hudu ko kuma afwan a'iqi na hudu ko wani ya ce al'a'iqun rabi' a'iqi na hudu karatu na goma na sha ɗaya kuwa akhdul ilmi anil asaghir ɗaukar ilimi daga ƙananu ƙananun mutane an gane ko yana da tashi matsalar alaikum salam yace laqad fashat zahiratu akhdh al-ilmi an asaghir al-athnan bayna tullab al-ilmi fi hadha az-zaman haqiqa wato wani yanayi zahira wani yanayi ya yadu na daukan ilimi daga kananan yara masu kananan shekaru a cikin dalibai a wannan zamani namu su zanto suna daukan ilimi daga waɗanda suke ahdathul asna sufaha'ul ahlam ina fata an gane sai ce wa hadhihi adh-dhahiratu fil haqiqa da'un 'udal wa maradun muzmin wannan zahira wannan yanayin a hakikanin gaskiya ciwo ne mai wahalar magani udal shi yake cewa mu'dalatul masail mas'aloli masu tsauri to da'un udal wa maradun muzmin rashin lafiya ne mai zaunarwa aka ce kanat lahu zamana yani usiba bi maradin la yastati'u at-tanaqqul bihi ina fata an gane كالشلل والعرج العرج الكلي فلن زمن غرغو gaba daya ko zamanto tsagin jikin shi paralyze kenan ko wani abu makamancin haka to wannan marab ne muzmin muzmin aka ce zamina fulan yani wato rashin lafiyan shi yayi kamari ta inda baya iya tashi ai ma'anar ta fito ko to maradun ne muzmin muzmin ya'iqu at-taliba an muradihi yana kange dalibi daga neman wato manufar shi ta ilimi wa yu'awwiju bihi an at-tariq as-salim al-musil ila al-ilm kuma yana karkatar da shi daga hanya miƙaƙƙiya lafiyayyar da ke kaiwa zuwa ga samun ilimi da ya zanto baya ɗaukan ilimi daga kibaru al-ulama وذلك لأن أخذ العلم عن صغار الأسنان الذين لم ترسخ قدمهم في العلم abin da ya sa saboda ɗaukan ilimi da gurin ƙananan yara waɗanda ƙafafuwansu ba su kafu ba a cikin ilimi ba su kafu ba a cikin ilimi kansu na rawa har yau walam ta shubba lihahun fihi kuma gemunsu jammukansu ba su yi furfura ba a cikin neman ilimi ma'a wujudi man huwa akbaru minhum sinna tare da samuwar wanda ya girme su a shekaru wa arsakha qadama kuma ya fi su tabbatuwar kafa mana ya fi su kwarewa a cikin ilimi yud'ifu asasal mubtadi'i to wannan yana raunatar da foundation ɗin ɗalibi a matakin farko sai dai a babin darura annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika mu'azu bin jabalin kasar yaman lokacin mu'azu bai wuce shekara 20 ba ko 20 da wani abu annabi ya aika mus'ab bin umair madina ya karantar da mutane shekara 18 ina fata an gane duk da ka'idar zamu zo mu ji tana da istisna kuma tana da mafhum shi saghir din eh al-asaghir din yana da mafhum wanda suke ganin yan bid'a ake nufi wanda suke ganin mai ilimi ci da karfi wanda bai koya ba ko ɗan shekara ɗari ne in dai bai koye shi ba alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh aha yana buɗe yana ciki ma kamo musu annasir ina fata an gane to da sai za mu zo mu ji bayani a kai to yace ɗaukan ilimi daga ƙananan yara waɗanda ba su samu ƙwarewa ba a cikin neman ilimi yana raunata asas na mubtadi wa yuharrimuhu listifada min khibratil min khibratil ulama kibar kuma hakan zai haramta mawa wato ainihin ɗalibi fa'idantuwa daga khibra ƙwarewa da dubara irin ta manyan malamai واكتساب أخلاقهم التي قومها العلم والزمن كما زي هرم تامش سام أخلاق هالاي من يما لمي واندا ilimi ya kawwama ya daidaita musu halayen nasu da san akhlaq akwai da suke muktasaba akwai da suke jibiliya to wani ba shi da wa'innan halayen amma yau da gobe da yawan karatun shi ba kunna ba shi subhanallah da yawan karatun shi ta sa ya samu me ya samu wannan ilimin wa wannan halaye da wa zaman da kuma ɗaukar lokaci da aka yi wa wa wa wa gashi nan ma'ana zuruf ɗin da ya shiga da yanayin da ya shiga da irin gurare da bi'o'i na mutane da ya sani wanda shi ƙaramin yaro bai san wa'innan ba ina fata an gane ila ghairi zalika min at-ta'lilat allati yuhi biha athar ibn mas'ud radiyallahu anhu zuwa ga makamantan haka daga cikin ta'alilat wasu dalilai da suke sa a koyi ilimi gurin manyan malamai wanda asar din abdullahi bin mas'udin yake ishara zuwa ga haka asalin wahayi ishara kenan radiyallahu anhu haythu yaqul yayin da abdullahi bin mas'udin yake fada wanda riwaya ce daga shu'ba daga abu ishaq daga sa'id bin wahab daga abdullahi bin mas'ud haka isnadi ne tabbatacce yace wala yazalu an-nasu bi khairin ma akhadhu al-ilma an akabirihim wa an umana'ihim wa ulama'ihim fa idha akhadhuhu an sigharihim wa shirarihim halaku ki mutane ba za su gushe cikin alkhairi ba ma damar za su dinga daukan ilimi daga manyan su da waɗanda suke amintattun su an yadda da amanar su da addinin su wato ahlus sunna fa idha akhadhuhu an asaghirihim amma daga sanda suka fara daukan ilimi daga kananan cikin su da watsatsun cikinsu to sai su halaka jami'u bayanul ilmi juz'i na ɗaya safa ta 313 rakami na 575 hakan na alfaƙai wal mutafaƙai wato ainihin shi ma ya kawo wannan asar ɗin da sauransu ne a gurguje malaci wa sabata alhadithu an abi umayyat aljumahi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم أن يلتمس العلم عند الأساغر lalle yana daga cikin alamomin tashin alkiyama ya zama ana neman ilimi wato ainihin a gurin ƙananan yara wannan asar daga wato ainihin abu umayya aljumahi aka ainihin same shi na'am to abu umayyat al-jumahi ibnu abdulbar a cikin al-isti'ab bi ma'rifati al-ashab amma a naqali da ibnu al-athir yayo cikin usulul ghaba yake cewa ban san sunan shi ba cikakke kawai a haka na san shi dai abu umayya al-jumahi yace zakarahu ba'dhum fi as-sahabati wa fihi nazar amma akwai abin dubawa ciki sai ce amma cikin sahabbai wanda suka shahara da abu umayya mutum biyu ne dukkan su kuma yan kabilar jumah ne shine safwan bin umayya ibn khalaf al-jumahi da kuma umair ibn wahab shi ma al-jumahi ina fata an gane dukkan su ana kiransu abu umayya wanda shi safwan ya musulunta bayan fatuhu makka ne dan har sai da aka je Hunain aka dawo sannan ya musulunta yana cikin almu'allafatu qulubuhum amma dai ya musulunta musulunci na gaskiya an yi yakin yarmuka da shi da sauransu wasu na cewa wato ainihin ya rasu a lokacin kwanakin da aka kashe sayyidina Uthman wasu kuma suka ce ya rayu har shekara ta 41 wasu suka ce 42 ma'ana a khalifancin Muawiya والله أعلم شكم عمر بن وهب بن خلف بن وهب بن حذافة الجمحي آه وندي شيطان في الجاهلية وحواري في الإسلام wanda shi ya himmatu ya kashe annabi bayan badr ko ko ba haka ba wanda suka tattauna da safwan kisa ce shahararriya daga baya ya musulunta ya dawo maka ya ci gaba da da'awa to ya musulunta musuluncin shi ya yi kyau kuma ya rasu a khalifancin sayyidina umar da shi aka yi fatahu misra shekara ta 20 karkashin amr ibn al-as ina fata an gane to cikin su ne ko ya zamanto safwan bin umayya ko ya zamanto umair ibn wahab duk da akwai dan abun dubawa gurin haduwar wanda ya riwaya daga gare su wanda shine bakar ibn suwada ibn sumamata al-judani ya zamanto ya hadu da safwan ko ya hadu da umair akwai ɗan abin dubawa ina fata an gane amma dai malamai sun haɗu akan ingancin hadisin da daman malamai musamman tun da hanyoyin shi za su karfafe shi tabaran ya fitar da shi wannan hadisi cikin mu'jam ɗin shi al-kabir juz'i na 22 safa ta 380 ibn abdul bar cikin jami'u bayanul ilmi wa fadlihi juz'i na 1 safa ta 311 a lamba ta 570 ibn mubarak cikin az-zuhud lambar hadisi ta 61 allalika'i cikin wato ainihin sharhu usuli sunna juz'i na ɗaya safa ta 230 abu amri niddani a cikin alfitan juz'i na biyu safa ta 62 abdulghani al-maqdisi cikin al'ilmu lamba ta 16 ibnu manda cikin al-ma'rifa lamba ta juz'i na biyu safa ta 220 imam al-harawi cikin zammul kalam hadisi na 137 su da haka hadisi ne kuma tabbatacce to malamai sun yi maganganu akan me ake nufi da wato ainihin al'asafir sai ce wa kad ikhtalafa nasu fi tafsir istighfar hakika annas yani ulama sun yi sabani kan me ma'anar istighfar inda aka ce kara dauki ilimi daga gare su daukar ilimi daga gare su yana cikin alamomin tashin alkiyama dan galibi da abin da ka ji an ce alama ce ta tashin alkiyama inda yana da alaka da mutanen zamanin ne za su juye su yi wannan abun to akwai zammu a cikin shi na fata an gani kuna to sun yi sabani ala akwalin zakara habnu abdulbar fil jami' a juz'i na ɗaya safa ta ɗari da hamsin da bakwai wa shaɗibi fil i'tisam juz'i na biyu safa ta tasa'in da uku su ce wa qad dhahaba ibn qutaybah rahimahullahu ta'ala ibn qutaybah ad-dinawari عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري أبو محمد أتكن أئمة الأدب أتكن من يما لميما سيوى الربوتة ربوتة للتاف المعارف للتاف عيون الأخبار للتاف الشعر والشعراء للتاف الإمامة والسياسة ضد بيتبت بدك قريش قريتي أكيمي للتاف أرد على الشعوبية فصل فضل العربي على العجمي تفسير غريب القرآن ده سورة لتتفن شماسية ابن قتيبة الدين ولي واندا أن هيفيش الأليبيو ده شاوكو يا رسول الأليبيو ده سبعين ده شدة تو ياتفي إلى أن الصغار هم صغار الأسنان ياتفي أكن شوى واتو yara da ake nufi su ne masu ƙananan shekaru ƙananan yara su zo suna ainihin wato karantar da ilimi فقال على أثر ابن مسعود الآن في الذكر sai ya faɗa a kan asar na ibn mas'udin da aka ambata ɗazu cewa yana cikin alamun tashin alkiyama ɗaukan afuwan asar na ibn la yazalu nas bi khairin ma akhadhu ilma an akabirihim ko sai ibn qutayba tadinawari yace yuridu la yazalu nas bi khairin ma kana ulama'uhum al mashayikh mutane ba za su gushe cikin alkhairi ba ma damar ya zama to ma kana ma kana ulama ahumul mashayikh zai zama ma damar manyan malamai su ne malaman su manyan mutane su ne malaman su walam yakun ulama'uhumul ahdath kuma in dai har ba kananan yara su ne malaman su ba li'anna shaykha qad zalat anhu mut'at ash-shabab domin shi dattijo wato ainihin mut'a ta jin daɗi da jin daɗin rayuwa na samartaka ya gushe daga gare shi wanda wannan mutatu shabab ita ce ke jan mutum zuwa ga atifa zama abin da yake so shi zai kira zuwa gare shi to dattijo shi ba shi da wannan illa ina fata an gane wa hiddatuhu da kuma kaifin samartaka ana rawar kai da kuruciya wa ajalatuhu da gaggawa irin ta samartaka wa safuhu da wawanci irin na samartaka ko na yarinta wastashabat tajribata wal khibra yana tafe ne tare da gwadawa da kwarewa yayi gwaje-gwaje ya gwada ya ga natijar kaza da rashin natijar ta kuma yana da kwarewa wala yadkhulu alayhi fi ilmihi shubha shubha ba ta shiga cikin ilimin shi saboda ya kware ya san maganganun malamai da magabata akai wala yaghlibu alayhi alhawa san zuciya ba ta rinjaye shi wala yamilu bihi tab'u a tamu kwadayi baya karkatar da shi wala yastazilluhu shaytanu istizlala alhadathi shaytan baya wato ainihin fincikar shi irin yanda yake fincikar kananan yara fama as-sinni wal waqari wal jalalati wal haiba to yana fama as-sinni tare da shekaru masu yawa ne al waqar ake samun natsuwa wal jalala da girma wal haibatu da kwarzini wal hadathu qad tadkhulu alayhi hadhihi al umur ana bata kare kuma
Thank you.